duk wanda ya shiga cikin tijjaniya ya shiga da'irar ma'arifa da'irar ma'arifa kuma ita ce da'iratul ihsani mun gode ma Allah da ya ba mu waɗannan alkhairai إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية من قدر متعلمين كلهم نعم يجمع لشيء في القرآن نعم cewa ya ce mun gode ma Allah da ya sa muka zamo daga cikin innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyati na'am
yasa annabin mu shine shugaban dukkan annabawa yasa annabin mu shine shugaban dukkan annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ودائرة والاتقى في يساب كنت الجانية شكوهم وليهم
نعم da'iran walittaka kuma sai sa shugabanmu shine shugaban dukkan waliyai gaba daya shine shehu Ahmad Tijjani sannan ba mu samu yin zamani da shehu Tijjani ba sai Allah ya hada mu zamani da babban khalifa sai ya kira na'am da yake ba mu samu yin zamani da shehu Tijjani ba sai Allah ya hada mu da babban halifansa shehu Ibrahim sallallahu alaihi na muka gode ma Allah ba abin da ya tsere mana alhamdulillah mun gode mu Allah ya hada mu da ku a cikin annabawa annabin mu shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam a cikin waliyai shehu tijjani namu shine shugaban su na'am a cikin khalifofin shehu tijjani shehu ibrahim shine gaba alhamdulillah shine shehun mu alhamdulillah kuma yadda kuke shehu mun gode ma Allah kowa ya rike tijjaniya da kyau kowa ya rike tijjaniya da kyau idan da za ka gamu da wani mutum a cikin surar mutum ne amma shedan ne mutum gabar tijjaniya ba ta da kyau ka dubo shi da kyau shehu ya ce da za ka ga wani mutum a cikin surar mutum amma shedani ne ya ce ka bar tijjaniya to na'am na'am ka kalle shi da kyau na'am hanya shi din nan ko yana da kyau hanya shi din nan yana da kyau
wanda yake da istighfari ba kyau ga bari na'am salati annabi ba kyau ta bari na'am la ilaha illallah ba kyau ta bari anya wannan mutumin kuwa ina da kyau wanda yace ka bar istighfari ba shi da kyau salati annabi ba shi da kyau la ilaha illallah ba shi da kyau anya shi wannan mutumin yana da kyau za ka bari na'am ka bar shi shi ba ɗariƙar tijjaniya za ka bari ba.
Na'am, shehu ya ce to shi za ka bari ba ɗariƙar tijjaniya za ka bari ba.
Shi ɗin ne ba shi da kyau.
Shi ɗin ne ba shi da kyau.
komin kankantan karatun musulmi ya je iza ja'a na'am komin kankantan karatun musulmi ya je iza ja'a ya ji Allah yana gaya wa annabi ma wasu gafiru innahu kana tawwaba ya ji Allah yana gaya wa annabi wasu gafiru innahu kana tawwaba annabin da baya sabo ba zai iya yi ba ma Allah ya umurce shi kullum ya istighfari ya tuwo Allah balle mu masu sabo annabin da baya sabo wanda na'am ba zai iya ba to balle mu kuma masu sabo na'am Na'am, shi ma an umurce shi yayi ta istighfari yana tuba. Na'am.
Dalili Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina.
Dalili Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina.
Allah yana son masu yawan tuba.
Allah yana son masu yawan tuba.
A cikin waɗanda Allah yake so duka ba kamar Annabi Muhammad.
A cikin waɗanda Allah yake so ba kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saboda haka dole shugabanci masu tuba.
Saboda haka dole shugabanci masu tuba. shi sa Allah ya ce masa wasta gafirhu innahu kana tawwaba
sannan salatin annabi Allah wanda ake bautawa shi da mala'ikunsa suke wa annabi salati ya gayyaci mu'minan mutane da mu'minan aljannu
sannan salatin annabi Allah shi da mala'ikunsa suke wa annabi salati sannan ya gayyaci muminai mutane gaba ɗaya a zo a yi wa annabi salati da muminai aljanu na'am
Allah ko shi ake bautawa.
Allah kuma shi ne ake bauta ma.
Shi ne ya umarnin salatin annabi.
Shi ne ya yi umarnin salatin annabi.
In ka yi ɗaya.
In ka yi ɗaya.
Allah da kansa zai maka salati goma.
Allah da kansa zai maka salati goma.
In ka yi wa annabi salati goma.
In ka yi wa annabi salati goma.
Allah da kansa zai maka salati ɗari.
Allah da kansa zai maka salati ɗari.
In ka yi wa annabi salati ɗari.
In ka yi wa annabi salati ɗari.
Allah zai maka salati dubu.
Allah zai maka salati dubu. in ka yi salati wa annabi guda dubu Allah ya yi alkawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi la ilaha illallah duk wanda bai faɗi wannan kalma ba tun daga farkon zamani har ƙarshe to ba musulmi ba ne baya shiga aljanna amma Allah ya ce guda ɗaya in kayi ka zama ɗan aljanna amma ya ce a yi da yawa. Wazkur Allah kasiran la'allakum tuflihuna.
Mutumin da zai raba ka da istighfari, zai raba ka da salatin annabi, ya raba ka da la ilaha illallah gaba su da anya. Wannan mutum ko yana da kyau.
Duk mutumin da zai raba ka da istighfari ya ce ba su da kyau, ya ce salata annabi ba shi da kyau, la ilaha illallah ba shi da kyau, anya wannan mutumin ko yana da kyau? Ba shi da kyau ya Maulana. To ba shi da kyau ka rabu da shi. ba ɗariƙa za ka bari ba shi za ka bari alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye mana abin da ya bamu waɗansu mutane sun shiga ɗariƙan tijjaniya amma ba su yi sa'a ba sai shaidan ya fisge su ta can sai suka ce wai sun yi tarbiyya amma tarbiyyar ta bayan sun yi ta kowane haram halal ne a wurin su amma tarbiyyar ta su bayan sun yi ta kowane halal ya zama haram a wurin su duk wanda yake haramun ya zama halal ya ridda duk wanda yake haramun ya zama halal ya yi ridda
ba maganar dariƙa ake masa ba ya ridda ne ba maganar dariƙa ake masa ba ya yi ridda ne
dariƙa ba ta da hannu cikin halal da haram domin ita dariƙa ba ta da hannu cikin halal da haram abin da ta kawo lazumi da wazifa da zikirin juma'a waɗanda suke kunsa da abubuwa guda uku istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah abin da ta zo da shi kenan ba ta sa hannu cikin halal da haram ba duk abin da yake halal ne wajen musulmi halal ne wajen ɗan tijjaniya duk abin da yake haram ne wajen musulmi haram ne wurin ɗan tijjaniya duk abin da yake halal wurin musulmi halal ne wurin ɗan tijjaniya duk abin da yake haram ne wurin musulmi haram ne wurin ɗan tijjaniya ba mu da wani haramun daban halal daban ba mu da wani haramun daban halal daban na musulmin dai shine namu na ka'idodin da aka bamu na ɗariƙar mu sai dai in ka'idodin da aka bamu na ɗariƙar mu cewa mutum ya ziyarci waliyan tijjaniya cewa mutum ya ziyarci waliyan tijjaniya amma ba a ba shi damar ya ziyarci wasu waliyai ba amma ba a ba shi damar ya ziyarci wasu waliyai ba wannan ka'ida ce ta ɗariƙa kuma sharaɗi ne na ɗariƙa ko mutane masu ba da magani ko mutane masu ba da magani baka magani sukan faɗi wani abu karka yi in sun baka magani sukan faɗi wani abu karka yi halin shinkafa waɗansu na hana mutunci har masara har gero har dawa waɗansu na hana mutuncin waɗannan abubuwa har shinkafa har masara har gero har dawa waɗansu sukan hana a ci sun yarda a ci wake sun yarda a ci ganye sun yarda a ci nama sun yarda a ci guje amma banda gero da dawa da shinkafa
sun yarda a ci nama a ci ganye a ci gujiya amma banda su a ci wake amma banda su shinkafa da su wake da su masara da dawa da sauransu don mai magani ya faɗi wannan ka'ida ta ce ya halatta gero da dawa da ke don mai magani ya ba da wannan ka'ida ta ce ya halatta ya haramta halal ya haramta halal duk mai magani ya faɗi haka sai kuma a ce to ya haramta halal A'a ƙa'ida ce ta magani.
Idan an ce ka ziyarci waliyan da suke cikin tijjani an ba, wanda wanda ba suke cikin tijjani wannan ƙa'ida ce ta wannan ɗariƙa.
Don an ce ka ziyarci waliyai da suke cikin ɗariƙan tijjaniya kar ka ziyarci waɗanda ba su ciki wannan ƙa'ida ce.
Ta masu ba da magani.
Ta masu ba da magani.
abin da aka bamu ɗinin ɗariƙar nan maganin ciwo ne.
Abin da aka bamu ɗariƙar nan maganin ciwo ne.
Za a ce maka ka sha ƙwaya talatin, ka sha ƙwaya hamsin, ka sha ƙwaya ɗari, ka sha kwaya sha biyu ka sha kuma ka sha kwaya ɗari ka sha kwaya ɗari har yanzu ka sha kwaya ɗari da yamma ka sake shan wani kwaya ɗari wani kwayan ɗari wani kwayan ɗari ai wannan magani aka baka.
Shehu ya ce za a ce maka ka sha kwaya talatin ka sha kwaya hamsin ka sha kwaya ɗari ka sha kwaya sha biyu. kuma sannan da safe a ce ka sha kwaya ɗari ka ƙara shan kwaya ɗari ka ƙara shan kwaya ɗari da yamma ma a ce ka sake shan kwaya ɗari ka ƙara shan ɗari ka ƙara shan ɗari wannan ai magani ne aka baka magani ne aka bamu na zuciya na ciwon zuciya annabi ya ce akwai tsoka a jikin ɗan adam in ta yi kyau ɗan adam ya yi kyau in ta yi muni ɗan adam ya yi muni su waliyai su ne suka san ciwon wannan zuciya kuma suka san maganin da ake sha mata waɗannan istighfari salata annabi da la ilaha da muke maganin ciwo ne na zuciya mun gode ma Allah da ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu alqur'ani tare da shi ya bamu islam a hannunsa mun gode ma Allah da ya bamu shehu tijjani jalla ta'ala ya ba mu lazimi da wazifa da zikirin juma'a tare da shi ya ba mu salatul fatihi mun gode ma Allah mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim a ƙarshen zamani ya ba mu magunguna wanda za su raba mu da ciwon mutane da ciwon shaidan da ciwon son zuciya da ciwon duniya shi kuma abin da ya kawo mana kenan su ne azkaran da ake yi dama wanda yake da gata shine in yayi ciwo ake nema masa magani mu dai mun gode ma Allah alhamdulillah da ya raba mu da karfici hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya raba mu da fasikanci da zalunci a hannun Shehu Tijjani ya raba mu da hijabi a hannun Shehu Ibrahim mun gode ma Allah mu rike ɗariƙa da kyau in ji Shehu mu kula da sallah mu kula da sallah mu kula da yawan istighfari da yawan salati da yawan la ilaha illallah Allah ya mana albarka ne shehu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu albarkar shehu Allah ya yi mana dukkan damuwoyin mu albarkar shehu kowa akwai abin da yake nema Allah ya bamu gaba daya dukkan akwai abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu da kai amin na neman tajdidi shehu ya ce ya daddada mana ɗariƙa mu gaba ɗaya
akwai shi sabon mukaddamin da za a kaddamar na zawiya akwai shi mukaddamin da za a kaddamar na zawiya na matsadar koli da na matsadar koli suna bukatan a muku sabon mukaddami saboda masu fita lokacin fitan su ya yi waɗanda su gani kuma lokacin kama wasu ya yi za a kaddamar muku sabon mukaddami su ne za ku ba mu mukaddamar na gashi nan ku ne za ku bada wanda ya kamata ga shi nan balarabe tani na shi ne da ba ko mutum sun sa da da nan kusa na ka ga da wanda kike da kike alhamdulillah shekarun ka nawa kana yi shekaru na goma na da yi da hannu wasu karba a hannunka a hannunka
ba haɗa ta da wata ɗariƙa ba a ziyarar mutu wani wani da ke cikin wannan guda uku sun hanyar da wanda su jami'a suna ke gaba a fita ba a haɗawa da wata ɗariƙa ba a ziyarar mutu wani wani da ke cikin guda uku nan suna manyan sharuɗan su jami'a wanda kowane guda ɗaya daga mutum ya yi ziyarar mutu ɗariƙa a wasu na yi sannan kuma akwai ana kiran su ke wuce su kato akwai shirudu kamalin wanda suke zuwa bayan su kulawa da sallah da girma iyaye da jam'a zuwa jam'a da ke nuna ba a canta ba da sauran da suna kan dama wannan da za a zo ne manya bayan sai a gaya mu shiga da rika tijjani bayan an shiga an tashi da ba ka fita ba ka haɗa da wasu rika ba ka ziyar masu wani ne da ke ba ka haɗa bayan an gaya masa ba a fita ba a haɗa da rika tijjani ba ba a ziyar masu wani a gaya masa kulawa da sallah da yin da cikin jama'a da jama'a iyaye da jama'a zuwa da jama'a cikin jama'a kuma ba a janta ba akwai suna da dama irin waɗannan in ga gaya masa da in dai an samu ka wata guda uku nan wannan na bayan ko guda nawa ka waɗa shi kenan ya yi na ba ka na da ka wata su da ke da
ga wanda aka sa matsayin mataimakinsa in shi baya nan ga yi nan Muhammadu Habibu na ɗan Jos ne na
amin dole malam boye suru ɗan gina Alhaji Isa Madugu na
sai ka ba mu ɗari kan da ka zo.
alhamdulillah alhamdulillah amin Daga mangu da ke.
Thank you.